yan uwa ga shugaban mu annabi Muhammad hannu yake rike
fata da inna wannan ya tsaya kuma wallahu kafa uku salatul fatihi kafa uku magabatan mu baki ɗaya da suka gabata shehunan mu malaman mu na ilimi malaman mu na alqur'ani shugabannin mu na wannan gari Cambodia rana.
sarakunan mu na wannan gari da suka gabata baki ɗaya sauran jama'a musulmi maza da mata da suka gabata Allah ya gafarta musu فاتحة إنا أنزلناه سيقول هو الله بكم فلا تفاته كفر اللهم السلام علينا وفي أرواحي أبوينا وأجدادنا وعلمائنا وأصحابنا وجيراننا وقربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم قاتل بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فذكر وإن لا تنفع المؤمنين فأفزع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفرناك المستهزئين اللهم اعذنا من شر اعدائك وكيد كائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين واسد الهاسدين ونفاق المنافقين وشر الاعتراض واعتد المعتدين وشماتة الاعداء ابراهيم يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما أهلا باب باب ما يا الأمم أنه محمد صلى الله عليه وسلم من أيها الله تبارك وتعالى بوديا يقومي me yadda ya so inda ya so lokacin da ya so mai mai da akwai babu ya mai da babu akwai ma wanda ya halice mu daga babu zuwa akwai mai masa godiya ya kara mu a wannan farfajiya na wannan masallaci mai dumbin tarihi a wannan rana yau talatin ga watan ramadana wadda a wannan dare mun fita a watan ramadana muna cikin watan shawwal a yanzu haka gobe ɗaya ga wata duk duniya ko ina duniya musulunci gobe za a yi sallah dama shi watan ramadana mazala ya ce yakan zama talatin yakan zama ishirin da tara saboda an tambaye shi akan maganar lissafi sai manzo Allah yake cewa na ummatun ummiyuna la naktubu wala nasib wala tisharuna hakaza wa hakaza wa hakaza aw shahruna hakaza wa hakaza wa hakaza manzo Allah yake mu al'umma ne wanda Allah bai taba aiko mana wani annabi ba sai dai shugabanmu annabi Muhammad. Sannan mu al'umma ne wadda ba mu da wani lissafi da muka riƙe sai bayan Allah ya aiko mana annabi Muhammadu. ya kama zalla ya ce watan mu ya kan zo goma goma goma nawa kenan talatin kenan ko kuma yanzu goma goma da tara nawa kenan ishirin da tara za ka a musulunci ba wata mai talatin da ɗaya ba wata mai ishirin da takwas amma na miladiya watan februari yana zuwa ishirin da takwas ko da tara ko da takwas a musulunci ba wannan sannan watan januwari ko disamba yana zuwa talatin da ɗaya amma a musulunci ba wata mai talatin da ɗaya za ka wannan dare ko da an ga wata ko da ba a ga wata ba za mu aji azumi a yau dinnan gobe kamar haka muna cikin ɗaya da watan shawwal muna roƙon Allah azumin da muka yi Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana addu'o'in da muka yi ta yi da karance-karance da ibadu da muka yi ta yi Allah ubangiji ya karɓa mana kada Allah ya sanya mu cikin hadisin da manzon Allah yake cewa rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'adad da yawa akwai mai azumin da ba shi da komai na lada cikin azumin da yayi na Allah ta fi mana cikin azumin da yayi sai dai yin banza da kishin ruwan banza da muna roƙon Allah kar Allah ya sa azumin ya zama ko haka da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanda muka ɗauko azumin da su ba mu ajiye da su ba muka ajiye su a hanya Allah ya gafarta musu akwai yan uwa da yawa wadda hanya sun koma ga Allah wanda kullum muna faɗi yanzu mu ma din idin gobe da mu za a hau ba da mu za a hau ba wallahu a'lam amma insha Allah muna roƙon Allah Allah sa a yi da mu in kuma Allah ya kaddara cewa ranar ba zai kai ba to ubangiji Allah ya sa mu cika da imani sannan a nan suna nasiha ga yan uwa musulmi akwai waɗanda suke addini amma ba su ba ba ilimin addini kuma ba sa neman ilimin addini mutum sai ɗauki addini da ra'ayi ko ya ɗauki addini akan tunani shi yana ganin ya kamata a yi kaza ne ko ya kamata a yi haka Allah kuma ba haka yake ba ya kuma na mu a kiba da hukumi Allah ya yi hukunci kuma ba wanda ya sai sai zai yi a cikin hukuncin Allah za ka canja wa Allah hukunci Allah din ya yi ya yi in ka yarda ma ka yarda in ba ka yarda ma ba ka yarda ka yarda a ganin watannan akwai wanda jiya suka yi kawo rudani lallai lallai sai dai mu ajiye azumi a yau kuma ga shi manzon Allah ya ce azumin nan yakan zama kwana talatin ko talatin ba ɗaya inda mun haye ne sai mu shiga wasu hutu ɗari da akwai da zaka kana gani kamar malamai ne amma kuma jahilai ne kuma addini dole a cikin addini hawa uku ne akwai ɓangaren sarakuna akwai ɓangaren malamai akwai ɓangaren masu kuɗi gari baya su kafe da wayannan bayan Allah mu za ku ce akwai malamai ba sarakuna ba masu kuɗi gari bai cika ba in an ce akwai sarakuna da masu kuɗi ba malamai gari bai cika ba dole ne kowanne yana da matsayin da Allah ya ba shi akwai wanda suke rubutawa cewa wai ko ba za su yi azumin watan sarki musulmi ba wai sarki ba sarkin musulmi ba in an ce sarkin musulmi da yake nufi jagoran musulmi ko in kuma ce sarki musulmi wato kuma su yadda akwai sarkin musulmi ba wasu yadda musulmi ne sarki ne amma su yadda musulmi ne su kusa yadda jagoran su bane ko ya za ka yi haka Allah ya ga dama sai Usman Hodiyo radiyallahu anhu shine wanda ya jagoranci kasar nan wurin wurin tajdidin addini wani kowane na sarakuna jikokinsa ne dole ne a addini ba za mu yi addini a ƙasar nan ba dole sai an haɗa da jinin a sai Usman Hudu radiyallahu anhu kowa da hanyar da Allah ya aiki da haka muna kiran jama'a ƙasar nan aƙidar mu ɗaya ne musulmi ƙasar nan shi ne dukkan mu nan mun yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ko amma akwai bambancin fahimta ko yanzu mu yan dariƙa mun yi cewa ka yi wazifa ka yi lazimi da zikirin juma'a akwai kuma waɗanda su ba su yarda da wannan ba ko a fahimtar su wannan kuskure ne cewa wani annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba izalahu sannan akwai falafiya sannan akwai nasfar akwai ansarun din akwai din suna tiyewa ga ƙungiyoyi na tiyewa akwai ɗan shiya amma duka in lokacin sallah ya yi in za mu yi sallar azahar dala azahar ɗin wasu daban ne na wasu daban kuma dai muke yi in lokacin azumin ramadan ya yi akwai watan azumin izana daban wata riba daban wani duka wannan watan muka yazo lokacin aikin hajji ya yi akwai watan aikin hajji izana daban ne wata riba daban ba da haka aƙidar mu ne ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma fahimta ne muke da bambanci wannan yana ganin kaza shi ya dace wannan yana ganin kaza bai dace ba kuma kowa da gaskiyansa yanzu a cikin addini akwai mazhaban malikiya ko akwai hanafiya akwai hanbaliya akwai shafi'iyya a kira'o'in qur'ani akwai kira'an ras akwai kira'an hamsu akwai kira'an hamsu qaddar akwai qalun akwai fisali akwai hamza akwai kharaf duka kira'o'i ne wadda aka dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka addini fahimta shari'a bai ci ba kowa ya yi aiki da fahimtar da ya fahimta amma duk da wannan a najeriya da izala da tarika da ɗan shi'a da sauran masu ƙungiyoyi duka mun yi tufaƙi cewa sarkin musulmi shi ne jagoran musulmin najeriya jama'a haka ne ko ba haka ba ne haka ne ko ba haka ba ku idan misali ni shehu na ya ce ya ga mutane na jazumi ko na an jazumi mai ibada malaminsa bai ce ya ajiya ne bai ajiye ba za na kai yara muku mai ruwa kuma Allah ya ce wa a ta sinu mai hamdin layi da wani ne dukkan mu gaba ɗaya mun yi tafaki da musulmin kudancin Najeriya da na kudu ta yamma da na arewa ta gabas da na arewa ta yamma da na arewa na tsakiya duka mun yi tafaki cewa sultan sarkin musulmi shi ne jagoran musulmin Najeriya. kuma akwai kwamiti na ganin wata in sun gani sun tattauna sun tittifaki sannan a sanar da su su kuma ya faɗawa jama'an ƙasa cewa a ɗauki azumi ko kuma a ajiye azumi haka ne ko jama'a to zan me yana zan na kawo jama'a neman damuwa akwai wani ya ce ba ya sa hoton mu na kusur kayan misalin bai ba sautin islam wai musulmin Najeriya da kuma mutum miliyan sittin kan suke sauraro. Can yau ya ba da sanarwa cewa ba a ga wata ba za a yi azumi yau da talata don nan sai sai da wula raba shi ne sallah. Sai sanarwa nan kuma sai na kowace gamsa sakalai ne maulan musul Ibrahim. Sai kuma ya sa wai shi Ibrahim ya ba da fatawa ya ce wai za a iya 'yan Najeriya za su iya amfani da ganin mutum nijar ko su ɗauki azumi ko su aji azumi dana wannan ne yi fitar ko babban ne fitar bane kuma kai ba malami ba kai baka san komai a addini ba kirara wannan an baka na qur'ani ba za ka iya yi ba amma kana nema wai sai kun raba kan al'umma sai kun raba kan al'umma azumin nan in kayi kayi wa Allah ne kayi wa waye kayi wa kanka ne in ka ki ka taro ina ruwan wani kayi wa Allah ne kayi wa kanka ne abun na gara na kanka yi kuma dai maka bari amma da Allah muna roƙo muna kira ga ƴan uwa musamman samarin mu mu yi hakuri ku bari mu zauna lafiya mu haɗa kan al'umma mu haɗa kan al'umma duk abin da zai kawo raba kan al'umma mu kiyaye wannan abu muna fata Allah ya sa wannan nasiha ta amfane mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Allah in ya yi hukunci ko ka yarda ko kar ka yarda ya riga ya yi yau ko ka ji Allah waye mutum musulmin Najeriya shi Allah ya daɗa ba ka saka tura shi ba ya kai hakuri sai wanda ya ga dama ya tafi da shi zai iya baka ko ya ba wanda ya ga dama muna fata Allah ya zama da mu lafiya Allah ya sa mu yi wannan sallah lafiya wani ya ce wai wai wai azumin da muka yi wai wai azumin yan wahala wai azumin yan jagaliya wani ba sa azumin sarkin musulmi wani irin abu ne wannan jama'a musulmi wani irin abu ne wannan idan azumin kai ne mai karɓa haka suke amma da na alwai da amfani wai ce ai azumi wane ne kuma ya ce a ba shi shugabanni biyayya adiyu Allah wa adiyu rasula wa qulil amri minkum ko kullum muna faɗa ko kowa da matsayinsa yanzu ranar juma'a ga sarkin mazauni in ya zo juma'a shi ma yakan zauna ne yana jiran liman kowane nan mahallin wani ne mahallin liman ne amma idan an zo abu na gari yadda ya tafi gari ana neman sarki wa za a nema za a neman nema sarki za a nema da haka jama'a mu yi haƙuri mu zauna lafiya mu bar kowa a matsayinsa mu zauna a matsayinmu ba ka fiye gari ga ba ni dan nan bukatar mun tsare da kujariya ne ni dan nan halifa gobe mu sai ne musa ne ni dan nan ina da izinin nada mukaddamai ma ba ma wai mu mukaddamanci ba ina da nuna shi ne ba ka mukaddamanci za ka jama'a ɗariƙa kaya ne na karatu ɗariƙa kaya ne na biyayya muna kiran ƴan uwanmu ne ɗariƙa mu zama to masu biyayya mu zama to masu bin alƙur'ani mu zama to masu bin hadisan manzon Allah mu zama to masu bin maganganun shehunan mu wani mutum ta jari ya ce idan kun ji abu an ce ni na faɗa ku auna da ƙur'ani da hadisan manzon Allah in ya dace ni na faɗa in bai dace ba ku watsar ƙarya aka mun ji wannan mutum ta jari to annabi ya ce akwai shugabanci sai ka ce bari wani manzon Allah da zaka wanne ne kuma kai ba kowa ba kai ba da kowa ba ku shiga cikin midiya kuma ta maganganu kuma ta jefa maganganu akan manyan bayan Allah ku sani ku dinga yin wannan wallahi ba zai gama lafiya ba wallahi domin akwai bayan Allah da in ka taba su Allah ba zai barka ba haka muna kira jama'a musulmi kun ga dai kullum ana neman haɗin kan musulmi Allah ya haɗa kawo mu wuri ɗaya azumi da muka yi Allah ya sa mu gama lafiya sallah da za a yi gobe Allah ya sa mu yi shi lafiya alhamdulillah wannan ba ne yau zai mana bayani akan falalan fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda musamman wanda Allah ya yi mana musamman irin ni'imar da Allah ya ba mu da wannan kalma ne muka wuce fir'auna muka wuce hamana muka wuce namarubu muka wuce abuja da sauran kafuran duniya da wannan kalmar ne da suka ki allah ya kai su wuta ko kuma da wannan kalmar ne allah zai kai mu aljanna allah ya sa mu rayu da wannan kalma allah ya sa mu suka da wannan kalma kuma da wani masani yesu na'am
حدثنا أبو القاسم duk ya buƙatu ne mana hadisi عبد الرحمن بن محمد shine abdurrahman dan muhammad حدثنا فارس cikin faris ya mana hadisi بن مردوي dan marzawini حدثنا محمد بن غمد yace Muhammadu dan Fado ne ya nuna hadisi حدثنا يعلي بن عبيد ya ne dan Ubaidu ya nuna hadisi
حدثنا أبو رشيد Abu Raqiya ya nuna hadisi عن أبي عبد الرحيم wani da baban Abdurrahi عن عبد الله بن عمر shi kuma ya ji daga wurin Abdullahi dan Sayyidi an Amru ko Abdullahi ibn Umar ko Abdullahi dan Umar
وابن حاتم da kuma Abdullahi dan Amru dan Ar رضي الله تعالى عنه ya san Allah ta'ala su tabbata gare su قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم To, al'umman annabi Muhammadu, al'umman annabi Muhammadu, wannan sahabi Abdullahi ɗan Amr ɗan As, yake manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana zance.
موجود الرجل يوم القيامة Annabi yake za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama إلى الميزان zuwa wurin awon aiki, shine wurin mizani, inda za a auna ayyukan bayi.
ويخرج له يتحط ويتكون لله
ولا وسلم نقبل ذاك الله الله.
ذاك الله كل سلم
نعم وانت بطل نعم ما كتايا magana ya ce rakatun kiyama za a zo da wani bawan Allah wurin mizani wurin gwada aiki kuma kawo wannan bawan Allah a tare da shi akwai takardu kowane takarda girman takardun bakin iya ganinka ba abin da gaske wani takardun ko ne ayyuka na kurakurai daga kan iya ko zina ko sata na وتمزه da zunubai iri-iri a cikin wannan takardu na wannan bawan Allah in ji manzon Allah. Annabi yana ba mu labarin abin da zai faru a cikin kiyama ne.
ويوضع في كفة الميزان Mutu za mu da waɗannan takardu za a tattara su sai a ɗora su a kan hannun sikeli na wani aiki a filin kiyama.
ويخرج سرقات المثل الحمل An الحمل kuma su. Su bayan ɗora waɗannan takardu sai kuma a zo da wata takarda mai tsani kamar misalin ɗan gaban yatsa wannan haka ɗan ƙanƙani takarda shi kuma daban manzo manzon Allah.
منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
Al'umman annabi Muhammad mu sa kunne mu ji falalan zikirin Allah. Mu ji falalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shi wannan bawa an zo da shi takardu iyakan ganinka ba abin da ya fita daga ayyukan kurakurai sai zunubai ba na son giya ne fata ne zina ne ƙarya ne kuba ne da sauran manya-manyan zunubai sai kuma a zo da ɗan wannan dan takarda ɗan kai shi kuma takardan ba a nuna da kusan takardan illa kawai an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah
ويوضع في كفة الحفرة ku sai a ɗora wannan ɗan ƙanƙanin takarda da aka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan sai a ɗora shi a ɗaya gefen na'am
ويرجو عن خطاياه annabi Muhammad. Mazala ya ce wannan la ilaha illallah din nan wata kafin nan karami da karamin nan sai ya rizari duka wannan ayyukan ayyukan sabo. Ba mu ce alhamdulillah. Ku saka cewa alhamdulillah. Kun ga wannan albarkar wani ne Allah ya ba mu wannan. Albarkar manzon Allah. Zaka ba a mu rike zikirin Allah da kyau. mu rike zikirin Allah da kyau kar ka yi wasa da zikirin Allah zikiri shi ne wanda ba sallah a cikin sa ba azumi a cikin sa ba zakka a cikin amma kuma yana rusa kafin da aka kokara ko miliyan ne yanzu misali inda kafiri zai zo misalin da zai zo na safe ya zo wurin neman ko wurin wani malami su ga zo na so zan karɓi musulunci ذكرنا فضلاه واتخذ لا إله إلا الله واتخذ لا إله إلا الله واتخذ محمد رسول الله واتخذ محمد رسول الله وما يا مسجد يا مسجد يا مسجد يا برمون الإيمان zai kai gida sai mota ya kaɗe shi ko ba ko kuma ya faɗi haka wa zai faɗi ya mutu wallahi wallahi wallahi wanda mutum ya tafi aljanna bai sallah ba domin sallah za a iya sallah ba sai yayi a za a tafi ba zai ba zai ta yi sallah ba bai azumi ba azumi za a iya sai ba rauna da yaro aikin na jikin ma za a iya sai da hali sai kuma in da lafiya sannan zakka shi ma sai da hali Barka wannan kalma guda ɗaya kun fi daga bakin manzon Allah. An zo da mutum wurin sikeri takardunsa iyakan gani ba a san yawan takardun ba. Ba a ba daga ciki sai aikin kurakurai da zunubai. Amma aka rubuta takarda guda ɗaya wanda aka rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana ɗorawa wannan takarda yin jari cikin waɗannan ayyukan banza. Allah ya ba su aljanna.
قال حدثنا محمد بن فضل yace Muhammad dan Bakar ya yi mana hadisi حدثنا محمد بن جعفر Muhammad dan Jabir ya yi mana hadisi حدثنا ابراهيم بن يوسف Ibrahim dan Yusuf ya yi mana hadisi حدثنا اسماعيل بن جعفر Ismail dan Jabir ya yi mana hadisi عن عمر an ruwa ya do ya ji daga sai ne Umar و- ومن المقلب da kuma Mawlid Mutlaq أن المقلب بن خنسب shi kuma daga Mujahid dan Mutlaq أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace shi kuma ya ji annabi Muhammad annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam أبدا ما كنت أنا والنبي لا يقبل لا إله إلا الله Zara ce mafi fitin abin da na faɗa a fadar ma ƙuntu ana wannan biyu na min ƙabli la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ita mafi fitin abin da na faɗa da kuma annabawan da suka gabace ni shi ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan shi ne a cikin ambatan Allah ba wanda ya kai la ilaha illallah. سبحان الله كنا معي والحمد لله كنا معي والله أكبر كنا معي لا إله إلا الله كنا معي duka sunan Allah ce amma manzon Allah ya ce a farkon zikiri la ilaha illallah a cikin ambaton Allah wanda ya fi kowanne daraja da matsayi da martaba a wurin Allah shine la ilaha illallah muhammadar rasulullah yanzu misali mara kudi a najeriya ko kudin nan hawa hawa ne ko akwai naira biyar akwai naira goma akwai naira ishirin akwai hamsin akwai ɗari ko akwai ɗari biyu akwai ɗari biyar akwai dubu ɗaya haka ne ko jama'a misali za ka jera su a gabanka za ka ce ka ɗauki guda ɗaya wani za ka ɗauka a yamma ba kuma wani goma ba ba kuma wani sabon da ba kuma wani ne ta kada wani kuma wani saboda ne kada wani kuma wani ne duka ya nan kawai nan domin idan ta haɗa sauran kudaden ga biyar ba goma nawa ga rikin talatin da biyar ne ko talatin da biyar ne ga hamsin nawa tamanin da biyar ba ɗari ba ɗari biyu ba ɗari biyar dukkan ɗaya sun kaɗa ba su kai dubu ɗayan ba zama haka la ilaha illallah ne in ka faɗi wannan kalmar guda ɗaya in ji manzon Allah Allah zai baka ladan ibadu na shekara ɗari hudu in ka sake faɗan wani guda ɗayan za a ƙara baka ɗari hudu in ka ƙara faɗa za a ƙara baka ɗari hudu in ka ƙara faɗa ba za a je in baka ɗari hudu ba sai ka tsaya Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah wa amruka la ilaha illallah uku kalmar da Allah ya ce in ka zo mutuwa ka cika da ita ka shiga aljanna man kana awwalu kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah wa akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi duk mutumin da ya zo mutuwa da wani kalma yake so ya mutu jama'a la ilaha illa Allah yana ka sai mutum zai ce suka har ga alamun ya sa gaba ya fita daga hayyacin duniya ka sa akwai kake mutum na yi da ka zo ka san wannan lokaci kawai ake jira ko ko to an ce mutum mutum suka yi a wurin la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu kai mu kai har ya amsa idan ya amsa sai mu to ya koyi kowa kan a rika surutu a wurin don kar ya bar ya kar ya masa inda zai shekara tun daga faɗin wannan kalma da ya magana da kowa ba in ya mutu ya mutu da kalmar shahada ba ba a ce ka ce la ilaha illallah ba a ce ka ce ba a faɗa haka saboda ko wani bawan Allah zai cika jama'a suna ce ka ce la ilaha illallah yana ba zan faɗa ba ba zan faɗa ba sai kuma hankalin sai ta yi
fara ba Imam yana yi.
suke nan don an jima Yana yi.
sai hankalinsa ya dawo sai ya dawo cikin hankalinsa ya ce musu ɗazu kun bi magana ne suka ce ɗazu muna ce ka ce la ilaha illallah kana ce kai ba za ka faɗa ba sai ya ce ayya ba da ku da ke yi ba a lokacin iblis ne ya zo gare ni yana cewa in ce shi ne allah zai ba ni ruwa in sha domin idan mutum ya zo sarrafa in zai bar duniya allah yana sa shi kifin ruwa da aka ake cewa in ce shi ne Allah zai zo ruwa in sha shi ne gudu ta ce a'a ba zan faɗa ba ta ga a lokacin da ba yake yi ina yi da iblis ne to amma kuma kaddarawa da a lokacin ya cika za a ce an wani ana ce yin cikin yau shi ba zai yi ba to da aka shi ne malamai suka ce in mutum na karaba kun ga ya sa gaba to ku rinda zikiri kuna la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah محمد رسول الله هل يعرفه ومن يعرفه فوق الشمس Allah ka sa mu cika da wannan kalma. Allah ka sa mu tashi da wannan kalma. Alfarman shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ko kun mun daga sun manzon Allah. Yace a kabul ma kurshi da wannan dinin min kabli. La ilaha illallah. Mafi kuma wanda na faɗa da ni da annabawa na rana shine لا إله إلا الله الله كتاب لا يدعو من كلمة آمين الله كتاب تكره لو من كلمة آمين الله كتاب تعرف لو من كلمة على كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقيه مثل يكفي رحمه الله تعالى نعم حدثنا أبي أبي من عزيزي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن حسان Mr. Abdullahi ɗan Hibban ya yi mana hadisi.
حدثنا أبو جعفر Abu Jafar ya yi mana hadisi.
عن محمد بن عبد الله Shi kuma daga wurin Muhammad dan Abdullah بن al-Munaji بغدا- البغدادي mutumin Baghdad.
حدثنا إبراهيم بن أبيض Shi kuma yake Ibrahim dan Ajiya ya yi mana hadisi.
عن أنس بن Shi مالك kuma ya yi daga wurin Anas dan Malik.
رضي الله عنه Ya ta قال hada tabbata da yake yake.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yake manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce.
نزل جبريل عليه السلام وهو يتلو هذه الآية Yake Jibril ya sauka a gare ni yana karanta mini wancan aya.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ranar da Allah zai sa a canza wannan ƙasa da muke kai wacce muka yi rayuwa a kai a canza wannan sama da muke kai da muke kanmu domin kiyama ta yi ba a wannan ƙasar za a yi sani ba wannan ƙasar ya cika da sabon Allah ya cika da najisa ya cika da abubuwa na kurakurai da yawa to za a kawo sabuwar ƙasa ne وجعلنا الكتاب فانظرها فانظر تتصرف ما ترى في اليوم ولا انت حتى تطابقها ومن رانا ورسول الله الوحيد القهار a wannan rana halitta gaba ɗaya kowa da kowa duk mun fito zuwa kiran Allah a wannan rana a nan duniya ana iya da yake ka taro ka ce da Allah rani ka ce ka hukunce ni ba zan samu zuwa ba ko da Allah rani in ka je ka ba mai mai bikin ko mai taron hakuri ya hakuri ban samu dama ba da mura ya same ni ko to taron kiyama ba ka yi sama ذلك يوم majmu'un lahun nas wa zalika yawm al-basuq shi wannan rana dole sai ka je dole ne hatta bari ne ba ta fita din nan bari wala ta yaje Allah ka ba mu sa'a wannan rana na'am ala nabi sallallahu alaihi wa a sallam lokacin sai manzon Allah ya ce ya jibril ya kai jibrilu kada kun kafira bil qiyamati ko ya yi mutane ya fi zaman tsoron tashin kiyama manzon Allah yana tambaya malaika jibrilu
ala ya muhammad sai ce ya annabi Muhammadu يقولون على هارون بيضاء wato mutane za su kasance ne akan wata ƙasa fara
لم يعمل لها ذنب قد wanda ba a taɓa aikata sabo a kai ba
فإذا فإذا فإذا زفرت جهنم كفرت yayin da aka kawo jahannama za a kawo ta filin kiyama wani kurani ke ce wa ja'a rabbuka wal malaku ne me gaba wa shi a yau wa jinin mu jahannam to za a zo da wutar jahannama ran tashin kiyama a cikin tafin goro guda dubu saba'in kowane goro akwai sarƙa dubu saba'in kowane sarƙa mala'ikun dubu saba'in suke ja suke rike sarƙar amma jihar nan in kai kulki in kai ruri an ta wasan da marari a yi kusa da ma'aurata da sani ya gudu idan ana hawa kawo ya ya suke da ita tana da kuna ne kuna da za ka za a kawo jihar nan filin kiyama shi ne ce idan kai kulki ko ta jihar nan
أنهم الملائكة بالأرض mala'iku ba za a ɗaya kowanne zai yi sama su faɗa da al'arshi ويقول كل ملك kowane kowane mala'ika kowane mutum ko kowane mala'ika كل ملك kowane mala'ika zai rinka cewa
يا ربي يا ربي إلا نفسي ni yau ban tambaya ba kowa sai kaina haka annabawa ma annabi ibrahim yana ce allahu ala as'aluka yawma jannana haka annabi mu haka annabi musa kowane annabi ta kansa yake yi amma ban da guda daya waye wannan manzon Allah annabi Muhammad shi kadai ne a wannan rana yake ce Allahumma ummati ummati kuma yanzu ga shi ba zama yi bayani cewa kan musulmi ya zama zuwa da kama yi kasa mutuwa ba ji ba jama'a to shi manzon Allah da ya zo wani duniya da bai cika da al'umma sa ko yana ummati ummati ummati har wani da ya fita kamar in kiyama ta yi wanda za a fara tayarwa shi ne manzon Allah lokacin an jirgi ƙasa ba tudu ba hawa ba kuri ba gangara ba rami ba ruwa ba dutse ba komai kasa ce ga sa kwanci Allah zai ce malaika Jibrilu da Mika Ilu da Israfilu ku zai ta kayar man da habibina masoyi na Annabi Muhammad. Da suka zo za su nemi inda kawarin manzon Allah yake ba suna babu duk lokacin ba gida ba dutse ba wani alama komai kasa ya zama iri daya bai zarwa ƙa'ar da kuma zaka ne kai wata wani amsa sai ku koma ga Allah sai Allah mun yi ba gane ba to ko sai shi da ba yana haske yana kelli to huna ka kabar habibi Muhammadi nan ne kabarin masoyi na annabi Muhammadu to suna zuwa kuma sai ka kabarin na kelli yana haske yana kalli kalli sai ku kawo sai da kuma sai ma ƙasa umarni su tsage sai sun ga manzon Allah a kwance ga shi nan a cikin kurarsa na annabta ga shi nan fuskar na ƙanni amma ba rai sai ta wai turabiyu ka busa ruhin Muhammadu ya shiga jikinsa ya ga gari da muna jin tsoro kan zai busawa Muhammadu ya razana ban san abin da Allah zai mun ba. So jama'a, wai wannan ne suke ce wai da kai da sunan kuɗi. Ka duba lamarin duniyan ma da da da mala'ikan abubuwa ya zo ya ce wa manzon Allah. Ya ce masa tilka za'iran am qabilan ko ka zo ziyara na ne ko ka zo karɓa ne ya malakar mauti. Ya ce wa manzon Allah. جئت زائرا مقابلا إن شئت إن أذنت لي يا رسول الله نظر زيارة كما إن كبرا كتن كاسو إن كانوا جنين قال بند النبم بند جم بنزم أبم الفارهم الجمم بند شوية لبنا مدعي ولكن كنت أريدون يسرد بريكابو أي إن كاشو يا ما كاشو يا ما كاشو يا ما كاشو يا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بأن يتيه ولا يستقدمون a gaban ƴaƴanka a gaban matanka a gaban ƴan uwanka a gaban masoyanka a gaban maƙiyanka a gaban kowa haka suna kallo haka tafi lahira wa qila marra wa zanna annahu al-firar wa kafat as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq fala saddaqa ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتلقى اولي لك فاولي ثم اولي لك فاولي Allah ka ba mu sa'a ranar mutuwa. Kuma manzon Allah ya ce a kusa rai din, mai kusa wani ce yana jin tsoro, kar ya kusa manzon Allah ya razana, bai san abin da Allah zai mutu ba. Sai kusa a hankali. Sai kusa, sai ya yi ta hancin manzon Allah yana shiga sai manzon Allah sai ya bude ido sai ya ga jibrilu ya ga mika'ilu ya ga israfilu yana ganin su ya jibrilu ma hazo yau jibrilu wani rana ne wannan sai ce masa ya muhammad هذا يوم الندامة هذا يوم القارئة هذا يوم أبوس القنبريرة هذا هو يوم القيامة yana cikin sa kiyama sai ce ya jibrilu ayya ummati Allah ka bamu da annabi Muhammad Allah ka kashe mu a annabi Muhammad Allah ka kashe mu a annabi Muhammad ai duk mutumin da a zuciyarsa zai jin manzon Allah kai wannan abin tausayi kasuwar Allah a duniya da mu ya bar duniya a lafiyar ma ya tashi abin da ya fara magana mu ai da ummati ya jibril ku jama'a musulman dan Allah musulman dan Allah ku haka a wannan rana malaiku kowa yana ce ya Allah kaina kaina annabawa manzanni kowa yana cewa kaina kaina amma shi ne gidan namu damuwarsa mu ne الله تفرج عنا
وتكون الجبال كالإن المنقوش أو نرى ما دول الأرض ما بين حسن أو تجاوز هذا السنة أو مريا أنت أم مريا أم مريا ليه أقول لك ولا لك فينا وين هذا السنة وهكا أرانا قالوا أبو كنا كله تاسو هذا نجا ما قوية تقولني مرة سهل شفتنا يا ولد نور الدنيا كمان كسر أو نجا هذا السنة أو مريا
قال يا جبريل sai manzon Allah ya ce ya Jibrilu ومن إن المنقوش menene alhini da mankus قال sai ya يا ce da manzon Allah ذلك به المثلية
wato audugar da aka soye audugar da ta fito wanda ya ƙi da mankus وتزوم الجبال من ال من مكاب من مكابة من مكا- من مكابة جهنم wato zuwa ruwa ta dinga yawo saboda tsoron wannan rana duk yana yawo duka na yawo da sunan ya kai shi nan ya kai shi nan shi kai shi dutsen ya cika da tsoron Allah amma ga dan adam ana ce a kiyaye a kiyaye mutum na gani kamar wasa wani ma yana gani duk wa'azin da ake yi ana yi ne kawai kuma yin tsoro wani ya ce wani ana ban tsoro ne kawai abu mara a gaban ka baban ka ya tafi ya kamar ka ta tafi kakan ka ya tafi malamin ka ya tafi shehun ka ya tafi makwabcin ka ya tafi ɗanka ya tafi kanin ka tsohon ka ya tafi abokin ka aminin ka wanda za ku rabuwa ya tafi wanda ka sani a gaban ka ya tafi an je kabari kana kallo a gaban ka aka tona kabari aka sa shi a ciki aka sa itace aka zuba ganye aka tura masa aka tashi aka bar shi la amra wala umma wala binta wala ma'a wala kaharaba wala wala wala aka bar shi a wannan hali sai abin da ya aikata kai amma ka ce wai wai ba komai kuma ya yara ya zo da naira gaba guda biyu ne imma ilal jannati allahumma ja'alna minhu wa imma ilal nari allahumma a'adna minhu ko dai aljanna ko wuta Allah yana ba gida ba gida rabu amma a nan duniya an kamo kan kwanta a gari kana iya kwana a bakin rufan kasuwa ko ko a bakin masallaci barantar masallaci to Allah yana ba ku wannan Allah ka ba mu sa Ya Muhammad, sai ka ce da manzon Allah ya Muhammad, na zo da zama wurin tashin kiyama.
وهي يدخل عليها سبعون أربعة جماعة wato ana janta akwai wato ragama ragama guda dubu gabanin a cikinsa
على كل زمان سبعون أربع ملائكة a cikin kowane ragama mala'iku dubu saba'in da suke jan wannan ragama أشهد أنه بين يدي الله عز وجل har a zo a tsayar da wannan jahannama a gaban Allah ويقول لها sai Allah ya ce ma jahannama يا جهنم ya ce wutar jahannama ta kan ni ko yi magana yi magana وتقول ko ta ce da ubangiji لا إله إلا الله la ilaha illallah
محمد رسول الله محمد رسول الله جماعة كل دي جهل النار ما بتيجي يا جماعة جماعة مش بتيجي هنا والجهل النار ما تنا تيجي ليك ولا ليك جماعة بتيجي ليك ولا ليك الله يساك على مولوك سوء إبراهيم الله يساك على مولوك سوء إبراهيم الله يساك على شعورهم فقط الله ما أكبر وانا شبركي لا تقول له ألازم يسافر كايد الشوق لازم yin masu kayan dari a wazira masu kayan dari yau ke nan dari uku ala jama'a ko kuɗi ne suke ake naira dari uku uku sau uku kullum dala na samu shekara goma na wani zama ai yana da yawa ko Allah ka saka wa shan ku jami da alkhairi
وإذا
Yarsa ya ubangiji na rantsai da buwayanka, وإذا na rantsai da girmanka, لا ندق لا ندق تمنع لا ندق تمنع لك اليوم ممن أكل رزقك ni a yau la'anta kuma mu zai zai yi azaba in ji jahannama ga wanda yake cin arzikinka
ورزقك kuma yake cin arzikinka
وأمرك رزقك amma kuma yana bauta ma waninka kada jama'a saman nan nawa ne kasan nan nawa ne ruwan da ake sha nawa ne rana da muke sha nawa ne wata nawa ne kwanwari nawa ne iskan da muke shaka duka nawa ne komai da komai da ke duniya nawa ne ne jama mukan nawa ne waye halitta yi wane ne ya yi mu ya ayi wani insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi ne fasawwaka fi an yakuta ma sha'a akabako za ka ce dan yi azaba ga wanda ya zama yana cin arzikinka amma kuma yana da samun waninka.
لا يجاوزني إلا من عنده To جوازي jama'a, ku sa kunni, ku ce alhamdulillah, ku ce alhamdulillah. Jama'a ba ma ba mu da murya ne. Ku gode wa Allah. Ku jahannama aka ce da Allah. Ba wanda zai ƙetare ni yau sai wanda yake da biba. An san biba? Allah ne ake mata alamu ba an ce akwai wanda ake so ki jiba ko? Bisa ne muna son jiba ko? Yana wanda ya ce Abuja za a je aikin haji fasfo ɗin shi ba visa sai a rubuci. In ma an yi kuwatuwa ya hau jirgi ya sauka a jidda an zo wurin su kaminin na Saudi Arabia. Kusa sun wurin ba maganar kuwatuwa. Dala zai wuce? Zai wuce? To jama'a mu tsaya mu bi bisan da ta hanyar mu ta ce wa Ubangiji ba ne ƙetare ta ce wanda yake da wannan bisa.
على النبي صلى الله عليه وسلم manzala yana jin wannan kuce ya jibrilu يا جبريل ya kai jibrilu وما الجواب يوم القيامة؟
menene bisa ranar tashin kiyaman da sai akwai za a tsallake azabar jahannama قال أبشر يا محمد sai ce da manzon Allah ya Muhammadu kai farin ciki ma'ana kai albishir
إن أمتك يوم القيامة على جوازي al'ummarka in ji malaika jibrilu ranar tashin kiyama suna ga bisa ku ce alhamdulillah za ka ce wa alhamdulillah ya zama ku ce mutu sa sun ne mutu ne ya yi bisan kuɗi ne za a nema a wurin mu miliyan takwas kudin ake hajji ke na farko eh kuɗi za a nema mu kawo ko ko a'a ƴaƴan mu za mu bayar ko a'a matan mu za mu bayar in mata ne kuma ko a'a za mu ba da mazajen auren mu ne ko kuma iyayen mu za mu bayar ko kakannin mu ko tsaya mu dukkan ne mu sa kun ne menene wannan bisa da manzon Allah ya tambaye malaika Jibrilu shi kuma yace al'umman ka fita da wannan bisa mu je أنه من شهد أن لا إله إلا الله فقد جاز sai mu ce ko wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya samu biza zai tsallake wutar jahannama ya hai sara'i ne ga shi ka annabi Muhammad. Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha أبى القلب إلا أن يكون الخير مع الله قريب غرام مني وهي مع الله أبيت بليلكم سهرا منصب الله بذكر الذي قد تاب بدأ ومن تاب ألا فإن تسألوني عن حبيبي وحبيبي ألا فدار حبيب الله من غير ما رمى ألا ألا لا إله إلا الله ألا Allah raya muka yi ga kace mana ya fi zikiri Allah raya muka zikiri ta kace mana zikiri zikiri Allah raya muka Wanzukurin Ubangiji ya faɗa na kurkuru don kuna zikiri. Allah raya muka
godiya a garin kuɗi kafin ki kuyo duki. zikiri Allah horo yake a gare ku yake bayi mu yo zikiri. Allah zikiri Allah horo yake a gare mu yake bayi mu yo zikiri. Zikiri horon Allah da alkawo ne yake bayi mu yo zikiri. Zikiri horon Allah da annabi ne yake bayi mu yo zikiri. jama'a Allah ya sa ku guje ni na kunne da zuciyar zikiri. Zikiri. Jama'a Allah ya sa ku guje ni na kunne da zuciyar zikiri. Allah ya muka zikiri ga bashin a cikin zikiri mutum na asibar makiya ke ɗanu masu cin zikiri. Allah ya muka zikiri ka kashe mu muna cikin zikiri. Mutum na asibar makiya ke ɗanu masu cin zikiri. Allah ya muka zikiri ka kashe mu muna cikin zikiri. Ba aljanni ta dai ikirin su bai bayi yo zikiri Allah ya muka zikiri da kashe mu muna cikin zikiri ba a tafa al'adin da kukan wajen haushi guda zikiri Allah ya muka zikiri da kashe mu muna cikin zikiri Allah ya muka zikiri da kashe mu muna cikin zikiri.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله جماعة مريد بكم هي كتير جبتين أنه محمد في البيسة إذا كان لشيء ذاك ظل شيء زراعي ذاك ظل شيء زرع النمى هو قبل من كده أنه محمد هو تقوى فيني قيامة يسام هكا ويسام كيرا صلى الله عليه وسلم Yace, Alhamdulillah, wallazi gudunmu ummati shahadatu. Allah ومن ya الله يتولى يجعل لا اله الا الله ليه جماعه شيء بيت شجاع الجنه sai manzon Allah ya daga hannu ce alhamdulillahi allazi alhama ummati godiya ta tabbata ga Allah da ya ma al'umma na ilhama ita ku samu ku wannan kalma shahadatu an la ilaha cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما هو شاء الحمد لله شاء الحمد لله شاء الحمد لله والحمد لله لا مقال عنه رفيوا لي ذاك كنا يا الله godiya wanda ya taso da mu mun kama wannan wata har ga yau yau mun kawo ya kwanar mu yau yau talatin muna fata Allah ya tsare ba mu Allah ya ba su roƙin Allah, Allah ya ba su karantu. Allah kuma za mu yi gobe, Allah sa mu yi sallah lafiya. Allah sa mu hau iji lafiya. Allah ya sa mu sauƙin iji lafiya. Wasu da za na sallah, Allah ya sa a yi lafiya. Kuma suna kira ga jama'a, su sallar iji, sunna ne na manzon Allah. Sallar iji, sunna ne na manzon Allah. kuma duk mutumin da ya zo aikin mai a yi abin azumi za mu ce za a je idi bai je idi ba ya tuci kansa yanzu a filin idi ne Allah yake sa kai ya yi Allah ya ce mala'iku ya ku mala'iku na ga bayina na fannanta musu azumin ramadana na haramta musu abinci da rana duk sun bari don neman yarda na ga shi sun taru menene sakamakon wanda ka saka shi aiki ko ya yi aiki ne sakamakon sa sai malaiku su ce sakamakon Allah shi ne a biya shi ladan aiki ku ce da ya ko malaiku na duk wanda yake wannan fili na yi masa gafara kuma na yarda da shi jama'a mai kokarin mu je idi kuma ana so idan za a je idi a yi wanka sannan bayan wanka ana so kuma a sa sabon kaya in ba sabon kaya ana so a sa kaya mai kyau kuma a sa turare kuma an za ta fi ana so a tafi ana zikirin Allah a dawo ana zikirin Allah kuma ana so ana so ya kuma mana ana so kuma a yi sadaka a cikin abin da muke yi ni kira ga jama'a duk wanda ya tafi iji gobe maza da mata mu yi kokari mu je da akalla dubu ɗaya saboda aikin masallaci da muke yi kai kokari kai kokari Allah ya hura abin da za a bayar Allah ya hura abin da za a bayar Allah ya hura abin da za a bayar sannan muna godiya da ƴan agajin mu muna godiya da ƴan banga muna godiya da ƴan tsara da DSS da kuma ƴan sanda da sauran jami'an tsaro da kullum suke zuwa wannan wuri don mu yi karatu lafiya mu tashi lafiya tattalin gobiya da masu haɗa wannan wani al'isayensu da su malam muhammadu da kuma su malam umar imam da malam masubuni na ibi da suka manta gaba ɗaya su ne Allah ya san su malam Hussein Imam da su Hussein Imam duka Allah ubangiji ya saka musu da alheri sannan kuma na godiya akwai babana a da babanta muna kira waɗannan kujeru da aka zuba yau nan da kuma stika da aka ɗauko da sauran abubuwan da aka yi a nan Allah ya saka musu da alheri muna godiya ga sauran jama'a wanda suka ba mu haɗin kai wurin cewa mun yi wannan karatu lafiya mun gama lafiya to alhamdulillah ga shi yau za mu ta wannan karatu lafiya da fatan yadda kowa ya zama lafiya Allah mai shi gida lafiya muna godiya ga shugabanninmu na wannan gari musamman jagoran mu na musulmi wannan jiha mai girma a nan baba babban hajjin mu na musulmi Musa wanda wannan bawan Allah gidan shehi shi ya zo gina zauren shehi wanda ya zuce karatu a cikin Allah ya saka maka alkhairi da shi da aminin sa alhaji ali kwalawar uba da kiran da kuma wannan zawiyar muke kallo zawiyar mu na Hussein Musa da ba haka gina yake ba shi ne ya Musa tun da kasa ya gina bayan kuma sai ya koma ga Allah ya sake kuma kwaskwariyar masallacin ya kashe kuɗi saboda miliyan biyu a wancan lokaci to Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya ƙara kuɗi shugaba Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya sannan sarkin mu na gari sarkin yanzu sarkin yanzu sarkin yanzu maganin mutane wannan bawan Allah ina roƙon Allah Allah ya jawo da kwanansa sarki komi ɗan kanta in ka ba shi gayyata za a yi sarki a wurin. Mutu abin da ya faru komi dare komi rana in dai an kira sa ga ya mutu abin da yake yi zai zo wuri muna muna muna godiya ta ki Allah ya ƙara maka lafiya akwai wajen fitiyanu a da ali kwalawal ga shi ne kowa ya sani baya cikin ƙoshin lafiya amma duk inda haka ya za a ga wannan bawan Allah waɗannan su ne manyan sadimai shi ne lokacin shi yana raye ko ba su rabu da wannan zawiya ba suna nan dare da rana kowane lokaci da kuma zaki sarkin kwawa alhaji labaran wanda kullum da shirke wannan karatu kullum sai ya zo wayannan manyan bayan Allah bane masa addu'a Allah ya sa a gama lafiya da sauran manyan shugabannin su na gari bane masa addu'a Allah ya sa a gama lafiya akwai biyarsa na gwamna muna fata Allah ya musu jagora sauran jagororin gaba ɗaya na wannan gari ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi masu unguwanninmu da kuma malamai wanda suka suka yi karatu a gaban shehi wanda yawanci sun koma ga Allah yanzu da ƙarshe a cikin su kwata kwata ba su ce mutum hudu zuwa biyar ba ga shi malam anan haguna malam shan malam adamu da kuma shai malam muhammadu mai jama'a to sai kuma babana wato alhaji haruna ko kuma wani haruna ko limamin algan akwai malam isa shukura to waɗannan ne sun rike suka sa da malam muhammadu mai jama'a muna fata Allah ya bashi lafiya amma duka sauran gaba ɗaya sun koma ga Allah akwai galadima na wannan gari na yau alaɗi alaɗi saƙa baba wana kuma akwai ne manya ga su a zaune muna yi wa jama'a godiya yadda kowa ya zauna lafiya ana mai da ku gidajen ku lafiya albarkar wannan zama da muka yi kowa ne da bukatu na alkhairi Allah ya biya mana kowa da abin da yake jin tsoron ubangiji Allah ya magance mana akwai kungiyar zawarawa sun aiko takardar cewa a yi musu addu'a Allah ba su mazajen aure mutane kirki dama kullum muna cikin wannan addu'a ba zawarawa kaɗai ba har da yan mata Allah ya ba ku mazajen aure mutane kirki Allah ya ba ku mazajen aure mutane kirki domin a gaskiya yanzu mata sun yi yawa ko kuma samari da sauran maza kowa ya dage muna kira don Allah don wajen annabi Muhammad mai mata daya ka daure in dai akwai abin da za a bayar na addu'a akwai kuma halin biyan bukatar aure ka daure ka tsara haka ce ra'ayi shi mana zaman lafiya wanda ya ce a yi zaman lafiya sai ka tsara wanda ya tashi magana a yi auren bai kira ɗaya ba bai kuma ma ta ba lokacin da ya fara da mai Allah ya fara da masana wasu ba a tsawon rura abin da za a yi za a ƙarshe muna jawo hankalin al'umma musamman samari waɗanda kuka mai da annabi maki ya zama sana'a sun hana mu zaman lafiya kuke na ku ɗauki kwalba daga wannan wuri ku kai wancan wuri daga wannan wuri ku kawo wannan wuri ba ku da aikin sai hada da kayan masoya sirawu ibadullah almasha'una bin namima almufarriquna bayna al-ahibba adawa yuzba kuna aibu in kuma da wannan kun mutumin da yake an nemi manki annabi ya ce ko yayi kama da ubansa dan mu ne shi kuma ya ce kan wanda annabi mai cikin awa daya sai yayi wata guda shi ke aikata ba kuma annabi manki nan ba shi da gaba ana samu a malamai ana samu a jahilai ana samu a masu kuɗi ana samu a talakawa ana samu a sarakuna ana samu a wayar da ake mulka ana samu a maza ana samu a mata ana samu a yara ana samu a manya ba kullum da babu annabi wasu ma za ka samu sun yi karatu kaga mutum ya yi makaranta wani akwai digiri wani yana da masters amma ina nan ba shi da aiki a gari sai ta ɗaukar kunji kunji da gulma wani ma zai zo kuna hira ya danna waya ya kwasa ya kai to in ka kai wannan kaman me zai yi shi a wurma yake yi ma zama a wurma wurma muke yi ma wannan kan su gurman ba abin da zai yi duk abin da Allah ya tsara maka a rayuwa za ka yi wallahi wallahi bai sai hana ba kuma duk abin da Allah bai sa naka bane bai sai baka ba kaga muna kiran samari dan darajar Allah ya bamu ku nemi sana'a ku nemi sana'a ku ne ku daina girma ku daina annamimanci ku bari mu zauna lafiya ku bari mu zauna lafiya Allah yana da iko ya zubo da mu daga sama yadda ruwa yake zuba ba dan wani ba uban wani ba kakan wani ba jikan wani ba matar wani ba mijin wata ba wani ko kanin wani ko malamin wani ko almajirin wani ko shawun wani ko kuma birin wani Allah yana da iko ya haka amma Allah ya kawo mu ne a jiki saboda mu amfani juna kaga mutum da shi da makocinsa ba shi an je an haɗa su makocinsa ne wanda annabi ya ce ana masa wasiya akan makoci da makoci har ya yi tsammani karshe za a ce makoci in ya mutu makoci shi zai gaje shi kaga dan uwa da dan uwa uban ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwan ku ɗaya an zo an haɗa ku kana jin haushi shi ma yana jin haushi kaga mata da miji an raba su kaga ba da ɗani ko kuma malami da almajiri ko shehu da turidi ko daga an zo an zama da kawo kuma a sharri kawai a banza wani lokaci an je an ce ka ce kuma kai baka san hawa ba baka san sauka ba kwaɗo a hanya kana salamu alaikum shi kuma yana kawo da kai wai an zo an ce musu ka ce ka ce kuma da shi Allah ya ba mu magani amma mun isa rana jama'a mutumin da ciwon ya kama shi ya je asibiti wurin likita aka ba shi magani da ikon maganin zai warke zai warke kama alfara mutuwar ne to Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain yana yake ita ya ku ya ku kai imani idan fasiki ya zo muku da zaga an ce fasiki ko ni ilimin sa ko ni shekarun sa ko ni yaransa in dai ina kan juna Allah ya ce sunan sa fasiki kuma ga shi abin haushi kuma da ake kawo ku rufe kawo da ake ai wani zai tura sai kana son wani ai wani maƙiyina ne kai ma maƙiyin wani za ka muna kiran shugabanni malamai sarakuna masu kuɗinmu shugabanninmu sauran jama'a talakawa mu yi wa girman Allah mu wa darajar annabi Muhammad duk wanda ya kawo hukuma wane ya ce ka tare shi Allah ya kan mu sai mu fa sai in ya in ya zo maka da gurbar samu abinci mai daɗi ka ajiye masa kun da yanzu muna zamanin waya ne ko ko ma gefe ko waya kira wanda aka ce ya ce ka zo ka zauna kuna hira da ya ce ma sai shi ya shigo sai ga yana zama sai ga yana so da zuba ko ana hunturu